أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Anda melakukan sedikit kaum masyarakat Hijrah dari dari udara yang disirah Dan cara sama mereka kaya bahwa bisa diundi dan sedih Mereka berkata anak turun mana mana Rasa sekolah dikati Kaitan terurun bagiya na babban ne Muhammad ibn Ali Shawkani wanda Allah ya rasuwa kira da shekara dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin. Rahuna kuma ku ta'ala. To sannan muna cikin kitabu Salih ko littafi na uku da yake tattauna matsaloli na zakka. Wanda yake wannan zakka kuma yake bayanai sun gaba kuma yake sananne a wajen kowa rukuni ne daga cikin rukunin musulunci. كن الإسلام على خمس يكاو كلمة شهادة يكاو إقام الصلاة يكاو إيتاء الزكاة تبايع الزكاة wannan kuma shi ne darasin mu na talatin da biyar a talatin da shida kenan talatin da shida a cikin jerin yarkarussan littafi za mu tashi babu masarikin zaka babu da zai magana a kan wuraren da ake bayar da zakka mun ji dangogin da ake cirewa zakkar ana cirewa cikin amfanin gona na damina ko na rani cikin wasu nau'uka ayyanannu in suka kai wani gwargwado na lissafi sannan ana cirewa a cikin dukiya ta kasuwanci ko kuma dai dukiyar da mutum ya mallaka ta kai misali kuma ta shekara wahala a yau da hauru sannan ana cirewa cikin dabbobin ni'ima rakuma da shanu da tumaki da awaki kuro banda dawakai banda kaji ko da jimina ce da sauransu duk ba a yi sai dai sun juya sun koma kuma na kasuwanci wanda in suka yi yawa ba da da ke faruwa kenan da irin wannan yanayin kuma na su koma cikin rudu da gyara kaya na kasuwanci. Lokacin Allah ya azurta shi da falalar shi wanda wanda aka ba shi abin da ya isa zarkar to godiya da yi da Allah ya sa cikin wanda shi ne zai cire ya baya ba cikin waɗanda za a bai wannan ba to shi ne da wannan fasbari zai tattauna mana su ake ba da kuma da dalilan da ya sa ake ba su kowa akwai dalilin da ya sa ake ba su ka dalilin da ya sa aka ba wani kan ba zai bane zai shi ne dalilin da ya sa kuma aka ba wani kan malaki ba mu tarihin zakati babu da zai magana akan wuraren da ake bayar da zakka yake iya samaniyar kai wuraren da ake bayar da zakkan nan guda takwas ne sinfi ne guda takwas ba su kuma wuce haka ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci raba gado da fadar da san kowa da abinda kowa zai samu kuma haka ya jagoranci yin bayanin wuraren da za a bayar da rasa idan ya sa wanda ke da abin bayarwar ya bayar da waɗanda suke jagorori to daga nan kuma ba su jagororin ba ne ko kuma shi ne dukkan da yake yin shi ga wanda yake so ya ba a kawai Allah ya riga ya bayani cewa to wannan zakkar da aka tara za a ba wani za a ba wani za a ba wani daga nan in aka yi haka to an sauke nauyi kuma manufar da ta sa aka wajibta ko shar'anta zakkar to za ka ga da aka tabbata a cikin al'umma kuma an ci fa'idar wannan abin a tsakanin su ko ita al'umma yake iya samani ya ce wurare takwas ake bayar da haka ya ce cikin aya a cikin aya ta alƙur'ani a cikin suratul tauba aya ta 60 daidai Allah ce bismillahir rahmanir rahim إنما الصدقات للفقراء سيكينا إذا المساكين بيو والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم in ka lura duka da lamun ya kawo waɗannan akwai wani hukunci a karkashi hukuncin dalilin da ya sa ake ba su ya sha bambam da dalilin da ya sa ake ba raguwar kuɗin da suka zara shi shi ya sa da ya zo raguwar kuɗin sai ce wa jarrifani wa lazarinina wa fi sabilillahi wa ulil sabil wa sirrikani wa lazarini fi kimta ita ce sirrikani ita ce sirrikani da ya zo fi sabilillahi ta kamar yadda ta fi da su وفي سبيل الله وابن السبيل يأتي غريبة من الله وأن الملائكة لا تجد لا أباس لك وحاجبي شكر إلا في الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم الله مثلي كوني إسلام shi ya san me ya sa ya ce waɗannan da kun kai da ba sannan shi ya san hikimar da ta sa ya ce su za a ba to da ma wasu ababe na addini za ka ga hikima su tana iya fito mana fili musamman sun yi ma makasidu shari'a eh manufar shari'anta mana kaza ne manufar shari'anta kaza dan lokaci kuma gaskiya abin ba ya yi kowa fili ko ki dinka fashi amrun ne ta abu akwai bauta a ya ce waɗannan wuraren guda ta kusan da ake ba da tashi ne mana sadaka sun yi fukara ana ba fakirai ana ba makinai su wannan ne ne ya sa ake ba su ana ba su ne saboda bukatuwarsu saboda abinda suke samu ko abinda suke yake shigowa hannunsu bari iya rike su har shekara ba wanda wani shi ne asalin tsarin fitar da zakar ka samu fafi ka samu miskinan sai fafi malamin sun sabani wajen tantance wane ne fafi wani ne miskinan su a mazhaba ta liman mali da fahimtar su shi ne shi fakiri shi ne wanda abin da ya mallaka ba ne shi ba har da shi kila manomi ne ya noma masara da dawa da shinkafa da gero da wake wanda zai tafi har ba kamar yau ko ka ce har zuwa sai da kaka musamman yana da sana'ar da za ta ba shi kuɗin cemane ba tare da takura ba to wannan zai ake shi ba fakiri ne wanda ya ce wannan matakin ma din ke bayar da zaka don an zo ba da zaka ba za a ba shi ba amma yana da bukatar buhu goma saboda yawan iyalai shi da dukkan wajen ɗan abadan masarar da dawar da wakin ta har hada amma kuma sai ya noma buhu tara kaga yana da bukatar cikon buhu yanzu wannan fakiri za a ɗauko abin da ya sauwaka na zakka a bashi to mene ne ya sauwaka shi ne abin da zai balansin ɗin abin da yake nema shi wannan kuma sha biyu yake nema amma yana da tara sai ɗauki buhu ba a bashi shi kuma wannan buhu biyar yake nema yana da taya sai ɗauki huɗu a bashi ko kuma yana da huɗu sai ɗauki taya a bashi saboda ba a so a da'ira ta rayuwa tsakanin musulmi kuma masu tabbata addinin a ce ga wani yana ci yana sha yana kaiwa da komowa amma ba wani na ci da kirko yana wahala inna bal mu'minu na irwa to a mazhabin malikiya suka ce fakiri shine mai dama dama shi na har nan da wasanni ba zai da yin shi ka dai baki nan da bazara ne shine rigima na ta fara shi ko miskini suka ce shine kotu yau ne in ka cire da yau da za a ci to gobe da safe sai ce maka Allah ya kai ba a ku wanda ya ce fahimtar malam malikiya aka sun haka kuma shi ne wajen malam na malam shafi'iyya suka ce ai miskini shi ne mai dama dama suka kama hujja da ayat da cikin suratul kahf Allah ya sarki ya tura annabi Musa zuwa wajen Haidar akan yaje ya koyar da shi ilimi saboda annabnahu min ladunna ilma mun koya masa wani ilimi na musamman kai ne ku koya maka ba kaje ka koyo wannan ilimi ya je ya sami ta madubul baharai ya ce dai shi abin da zai iya gudana ya yi samun sharuɗa da ya yi farko sai suka hau jirgin ruwa fan talaka hatta idza wakiba istafina ta kharaqa ya samu bangaren sai ya ya zakka da wani hadisi yema yema jirgin illa kenan ya tafi da ke mun yi da kai ba a tambaya ko ne ne karka ce mun gani ya aya ba kan wannan da ran kara ba daga ƙarshe ka ga can da yake ba shi da dalilan da ya sa ya waɗancan ababe ya fasa jirgin ruwa ko ya fasa wani abu da jirgin ruwa ko inda ta jirgin ruwa ya mai ake aiki sannan ya kashe yawo ido lafiya sai ne zai komai ba ko ga abu zai mana kulli sannan ya tayar da ke a garin mutanen banza wanda suke ba su hakkin shi na bakwanta kuma ya miƙan masa da gini kuma bai tsaya ya ce gidi ya ba dauke ka da ta kafta alayhi ajara kaga me yake da yake wata ta amma sakina fa kana bi masakina ke kaga jirgin ruwan nan da miskine ne sai maza ku tafiya zuwa ga miskine da jirgin ruwa na haya shi da dama dama kawai dai abin da jirgin ruwan ke tarawa ne bai isar su shekara kila suna da yawan iyalai ko kuma bai tara kuɗi da yawa ko ba fasinja ko yana da laudayi suna ci yana ci to sai maza su tafiya su ce miskini shi ne mai gyara majama fakiri shi ne mai cikin wanda ke kuguwar wahala kuciyar amma dai su duka biyun ana ba su ne lihajatihim in ka tambaya me yasa ake ba miskini zakka ta tana ba shi ne don bukatar shi to gwargwadon ne ake ba shi ana ba shi ne gwargwadon abin da zai biya bukatar shi mana gwargwadon abin da zai lagayo da shi ba shi na ka tattaro zakka ga masu na kuɗi sun kawo na noma sun baya na dabbobi sun haɗa nasu amfanin gona sun kawo ‘yan kasuwa kowa ya kawo nashi karamar hukuma duk ta tattara duk wani ne yanayin da zai ba da zakka misali a sabon gari ne karamar hukuma ta haɗa ta karfa an samu wani ƙwararre masani an sa shi ya zama mai jagorantar ɓangaren shugaba ya zo ya ce to a tattaro kuka naka tattaro ko da a ne ana tambaya ya'ya nawa mata nawa buhu nawa da yake ka da gero da dawa da masara da shinkafa da wake da daurun sauransu sannan ce fare nawa ne yake ka in an tashi ya ɗauka ta haɗe sai a ba mutum ba a so a ga yana roƙo ba a so a ga yana maula ba a so a ga yana nuna kwaɗai idan kuma fakirin yana da wata sana'a to shi ma ana mashi nashi tsarin yake to shi wannan kwatar da kare ta wannan mutumi yana da sana'a iri kada sana'ar ki ne wani lokaci ka samu lokaci ba ta samuwa ko kuma wannan fakirin yana da shago yana ma siyar da kaya iri kaza iri kaza iri kaza inda ake samun matsala galiban ba a tarin da zai shigo da kawo kaya ta ce to akwai masa haƙi na ta kai masa haƙi da zai rike shi a gida ta ce to a baki tarin da ake ga in ya rike juya da ke shago sai zuba mushi kaya a sabu sai zuba mushi kaya a sabu kaga wannan tsarin kasashen larabawa ba wani kan na larabawa larabawa har irin su malaysia har irin su malaysia tsarin da suke nufi ba su ke zuwa na su mana yanka ba ba gwamnati ke tattara wannan kudin ba masu dukiya ne masu dukiya ne kawai sai a zo nan ke ɗiye yi sai wani ƙasar alherin da ya wuce nan kawai sai a rika rubuta sunan wanda suka bayar da gudunmawa sai wani wani karfi da ya sanya dubu ɗari biyar farfesan su irin da ta wani shi ma yi da wuciya ta shi uku ga a kan shi ma sai wani sai ya tsantsan musu to da haka ke tara wannan miliyoyin kudin in suka zo Najeriya suka yi kamar shanun dubu biyar shanun dubu biyar mutum ɗaya a ƙasan nan zai yanka bai mamasa da kuɗin ba amma dai kuma kullum suka zo da suna mana kallon da mabukata kuma gaskiya ne mabukata ne eh ko na gaske ko ko ko dai na sakaci da ganganci mabukata ne sai da ga sun yi yanka a wurare da yawa a yanka samu dubu biyar wani lokaci a ce awaki dubu uku to za ka ban ban gwamnati a ciki wani ne kawai yake a nan jiya muke hira da wani da ya can karatu an ba shi kudin bitcoin an je an gafa ta ya dawo dala ta kashi kudin bitcoin sun kare kuma dole sai ya koma ya yi ya da sai su yi shi ne siyar da gidan shi in ya dawo da ba ta ne bai fara ta ai ba daga malaysia ba ne da ka zo najeriya ko daga najeriya ne za ka malaysia shi ko ne shawara ce yanzu ka bubbuga ka samu kudin da shi kai dai ka gara kasa aka koyi bubbuga ya jira ba komai a jini amma dai na duk ya rike Allah yake to ya yi rayuwar da a nan zai yi kirinka dan kawai wani ya ce mashi haka nan su ba wai da ke ce an yi sadari don haka minka sai tura mai dubu biyar wani ma zai ce ga wani ɗalibin na yana da haka ɗaya duk tura mai dubu a talauce ya ce a lissafin sama sama a na kusurcen da kusurcen watanni ya samu kusurcen ta haura miliyan daɗi yake ci sosai bai cin langalangama to kaga da daga kan ne ya suna to da an ka bari shi ne kamar tun daga nan yadda suka ce bari bari to kaga haka suke da tsari to irin wannan tsari shi ya kamata a ce a yi to abin tambaya a yi sai a ce to amma ya ka tsiran shi da talakawan su da kai na mu yawa ta ce to amma kuma ai ba su kai ni mawadata ba mawadatan namu ne ba sa zakar ko ko a'a ana ba wanda ba su kamata ba ne ko ku tsarin ne ba a yi ba akwai dai matsala فبدأ على أي حال على أي حال على أي حال إن أكلوا إن أقل الورقة إن جزاء السلابة وأجل ذا الشيء قوة لمكان أباشا إن ذا الشيء حرزوا زاقوا والشيكرا إذا الشيكرا تزاقوا وشيكنا داما أماما تباك لكر إذا تبايا من إذا الشيكرا تزاقوا إذا بيكتسكين دائما وأن ذا أبابا sai a ci gaba da da baki kan har a ci irin wannan lokaci to sai ya ce wala amilina alaiha sai ko masu aiki akan tattara zakka duba sanan qur'ani da ya ce wala amilina fiha to har wanda zai ga wata rawar da yake takawa a harkar zakkar da amai mafi sai alaiha sai wanda yake wahala da kaiwa da kuma aikin shi za a ba يتابع إلى عليها فأنا الابتعداد ولا أبن النوي أكلش شي ولا أكتاك فاعي كومي زوا يكرهو كومي زوا يكترى كومي قاتي أكيد أنك تكترى كومي رجعوا كومي تكتروا باسم فقراء ثورنسو وإذا أبعد ذكا كودا هو شمولتي شنو ne fa za a bai suka ce za a ba shi ne saboda wahalar da yi suke da wani iya tambayar ta amma shi bai da imani ne zai karba da ta haidar da yake zuwa koya harkar tattalin arziki tana da muhimmanci kenan ba a so wani aiki ya tafi a haka ko mawadaci ne ya zo aka aikin da kafa ma sai a bashi sai idan kuma shi dan kwamitin da ko mai aikin da kafa talaka ne ba suka ce za a iya ba su kudu sai dai idan an ba su ba su kudu biyu za a yi amana yi da shi da ce huhu takwas take da bukata can a sunan shi na talauci ya samu kudu shida to nan a matsayin shi na samun kwamitin zakka ko da sauran mutane sun samu huhu kudu shi ba za a ba su ba biyu za a ba shi dan ya bada tuntun takwas ɗin ne yake da bukata dama manufar ita ce a yayi mai damuwa kuma takwacin yayi mai damuwa sauran kuma sai ce su a ba su uku wasu kuma su ce a na ka ba shi shi da wuce a can nan kuma za a zo a ba shi saboda dalilin da yasa ka ba shi a nan ba dalilin talauci ne to da ka duk da cewa yana da wadata in an ba shi zai karɓa ko bai laifi ba ba za a ce ta halatta masa da shi shi ne lamba ta uku kuma ka kalle yadda aka jinye na kalmar alaiha a tattare da su wanda amilina alaiha da masu zuba da cikin goyi don tattara ababen da suka shafi zakkar sai ce wal mu'allafa ta qulubu sai waɗanda ake nan dashin zukatan su ne waɗanda suka musulunta kuma suna da rauni da rashin yan uwansu da za su taimake su su sai a ɗibo kungiyar zakka sai a ba shi jari ko a rika ciyar da shi ko a biya mashi kuɗin makaranta ko a koya mashi sana'a da sauransu ko kuma kafiri ne da akwai buƙatuwar a kan yadda za a yi a dakushe kaifin sharri a tsakanin musulmi sai a ɗauki harka sai a baki ba don yin musulunta ba sai ya rika tuke baki shi idan baki ke shi in ya yi kuro da wani sharri zai ce a waɗannan mutanen mu ne ana yi da su ko kuma musulmi ne yake da'irar kafirai nan yake da kamfanoni nan yake da gonaki nan yake da gidajen gona nan yake da garke garke da kaza da kaza da kaza na dukiya da tattalin arziki shi shi shekara ta zaɓe ya fitar da zarka sai samu sarki a can wani mai unguwa a can wani shugaban matasa a can shugaban tsagera a can suka wuce ke musu to ga miliyan uku uku ta kashi sai sai da ta shanu su na ce a wanda shanu alaji ba za su ce ayyana ba mu ba a yi ba za su kana kashi sani ba amma dama hikimar kenan sai su ce a fara ta ba mu mu nan yankin mutanen kirki ne mun iya zama cewa in ka je kallon haka suke zama da kai lafiya kuma ƙarya yake ba dan sanin suna zama da sun lafiya ba idan ya tafi hikimar kaji ya ɗauka bai malamai suka ce waɗannan mutane guda uku Allah ya faɗa da labun wajen faɗar dalilin ba su ƙasa innama sadaqatu lil fuqara ita kuma labun tana fa'idantar da milkiya ne ka mallaki abu shi yasa waɗannan mutum matuƙar zarkar ta ce an bushe ba ka da yadda ta haɗin ka ƙarshe ka da za ka zo ku gama da zarkar su yau ko wani mutum ya yi ritaya akwai wasu kuɗi da yake ja ga za su fito shi ne zai zama cikin mawadatan gari amma kuɗin ba su fito ba yau kuka zauna sai kuka rasa wanka ka ba shi buhun dawa goma buhun waye ko da yawan iyalai da wasu kuɗi masu kauri ko raba wajen da asar suka gama rabu an gama isha sai kudin shi suka shiga asar ba zai damu kare su ba zakar na ba dama ku kare ta saboda lafin aka yi amfani da ita shi ba zai dawo da shi ba kuma an kuma shi ba da hausa sai alaji to ko da wanda sun yi zai magana da sun shari'a ba yanzu sai dai ku rika cewa ta shaga da mun ba ga mun sai gobe kuma wannan da na sani to haka fakiri haka shi ma mu'allafa balantana kuma wani amiri na da wani dama shi ko da mawadaci ne za a bari amma sauran hukuncin ya sha bambam da nawa'in nan shi ne ce wa sirrika sai kuma bayi bayi nan malamin suka ce su kuma nau'uka ne kamar guda uku ko sai bawa wanda za a sayo a zuwa kan tashi kila ga wani bawa yana ƙarƙashin wasu kafirai suna kuma wahalar da shi to suka dibiya mai fansa da sai suna azabtar da shi suna hana shi addini ya je a neme su da su tsayar mana da shi in suka tsayar mana da shi sai ya kyanta shi da kuɗin da ta zaya wani ya halatta ko kuma wani ban Allah musulmi ƙarƙashin wani kafiri sai ya dubiya mai fansa ce to cikin shekara biyar ka ajiye mana miliyan biyar duk shekara miliyan ɗaya to musulmi sai mu har da kuɗin zakka in ma wancan ya yi sai zai karɓi biyar ɗin a dunkule sai haɗa masa biyar ɗin a dunkule sai a bai sai an farso wannan shi kenan sai ya zo ya zama bawa a ya zama ta sai kuma kirsinan yaƙi an kammala yaƙi da kanar rukunoni na musulmi da kakare sai kakare suka yi samun dama ta kama wasu aka ce to yaya misaya sarkin su mutu ya duba wani maganar misaya idan ba a kama wasu kowa ba shi ne suka yi nasarar kamawa amma duk wanda suka kama a kawo musu kaza ya halitta ne da kudin zakka a je a baya tambayar da malamai ke tattauna shi ne to idan kamar yanzu kidnapper su suka kama wani mutum su suka sanya kudin fanta su wannan kidnapper sun ka kaura kai cewa musulmi ne ko kafirai ne hukuncin da ɗaya ne sai suka ce a kawo kuɗin fansa da suka ce wai ya halatta a ɗiba kuɗin zakka a karɓo shi sai suka ce a bai halatta ba ai sun zama wasu kan zuba muharibu muharabu na ne ya karshe kamata ne to sai suka ce amma idan aka auna aka ga babu wata kafa ta iya cin nasara aka yaƙe su ba sai sai dai ba da kuɗin nan in ba ka za a rasa rayukan mutum mutane ya halatta a ɗiba a baya kuɗin da aka ba su ba halal ba ne amma kuma ya halatta a baya ya ɗauka sai a bayan sai a karɓo su a ya ba shi wannan kudin sai a ɗiba daga dukiyar zakka sai a sai wannan aiki amma za a yi haka ne idan yin hakan shi ne zaɓi na ƙarshe da ke wajen musulmi ba su da wani wata hanya sai ya wannan ya ce wala bari ne ko masu bashi masu bayi su ma ana ba su zakka masu bashi kala biyu ne akwai wanda ya ce bashi li'islahi zakil bayi akwai kuma wanda yake cin bashi lisala au li hajati nafsi shi cin bashi li'islahi zakil bayi shi ne da can garin da can garin ko da can gidan da can gidan ko da can anguwar da can anguwar suna faɗa saboda rigima da kuɗi ko wani fili ce wannan filin namu ne bisa wannan filin namu ne ko sai ana ba ana so da yake saka shi domin ya shigo tsakani ita yanzu ya ce za ya araba kaddama ne kun yadda araba filin ku ɗauki rabi kuma ku ɗauki rabi ina ku ce dan abu to kun yadda a yi kiyasin kuɗin filin a ba ku je wani wuri da karɓi shi sai suka ce sun yadda sai kawai sai banki sai to ba shi idan ɗari biyu ne sai je to ba shi kawai sai zo sai ya ba wa ɗanta cikin sai wuta ta mutu yana an wuta na mutuwa sai ya faɗa wa kwamitin zakka akwai ba shi a kan shi ya aka yi aukar ka gashi gashi gashi ya zama tarihi lillahi zakin bayi yanzu kwamitin zakka su ne za su warware wannan matsala sai su karɓi takardun bashi sai su je su biya shi kuma ya kuɓa da ko kuma a yi su bashi don bukatuwar kanshi yana da mara lafiya ya wayi gani bai da abinci inda lura ta sa mutum ya halatta ya ci bashi in babu da lura sun shi ne kawai bukatar a ci bashi a zo da a ci bashi a yi tahsiliya da abu malamin suna ta abubuwa guda uku ne mutum yake da su a rayuwa kuma kullum ana so mutum ya dora rayuwar ta a kan su akwai da ruriya akwai wani abin da ba ka da makawa sai ka yi kamar numfashi da ruriya ta aka ce numfashin ka zai tsaya in ba ka sai wancan abin ka shaƙa ba yanzu sai wata abin da ruriya ne ya da kaga cewa shi abinci da ruriya ta amma a cikin abincin kuma akwai iya na lalura lai yunwa jikin wa zai ba da wancan dubu biyu sai ba nan a to kai ba ba yunwa ta ce a ya kamata da ta kira kada ki kuma da ta ishe ka inda ta jiya ma ne kace su baka ta jiya shi kenan mutum zai iya cin bashi don wannan lalura ta shi bangare da su ne abin nan hajiya ababen da ake da bukatuwarsu ababe na buƙatar yau da kullum akwai buƙatar a kai yara makaranta da boko ita hajiya ce wani lokacin ta zama da ruriya ko da ba a kan cika yayanka ba cewa wannan sai a kai wani makarantar boko amma kaga ana ji da ruriya ce saboda da shi ne rai ne rayu ya kwaki to akwai kuma abin da ya ce abinci ne ko magani in ba a yi amfani da shi ba za a rayu amma da abinci ya zama hasiyar ko kuma tasiriyar ababe na hadu da ka zarga za ka zuka ce bari ka ci ba shi ka hau kirki ka je Legas ka yi zumunci ba tasiriyar ne ka faɗa wa kanka ko kuma a nan ka ce bari ka bar gidanku mai ganni ka je GRA ka kama wani haya tasiriyar ne duk da ka ci baki da wannan ba a sai mutum ya ci baki saboda ko dai zaruriya ko kuma harajiya sai baki ya kai a kan shi sai aka zo ana maganar zakka ko da ka bi shagon shi ta da kaya ko da ka bi gonar shi ta yi kyau ko da ka bi shi da dabbobi wanda kila ba iya biyan baki za su ba to in dai ba iya biyan baki za su ba ya ɗauko baki sai a baki ne ya zama Allah tsari wanda ya ci baki an ce mai kun da ta kula shi Abdullahi bin Kenan radiyallahu anhu ba da irin wancan abubuwan rigingimin bashi suka hau kai wanda Allah ta suna mai bai tsayuwar kasa har aka samu Allah ya sanya albarka cikin abin da ya bari na gonar gadi ne aka yi sadadu sai ne aka biya musu bashin gaba daya sai ce wa sabilillah sai kuma aikin jihadin ɗaukaka addinin Allah da yake nan ko kuma aiki na ɗaukaka addinin Allah. Galiba ka ɗauki tafsirai da maganganun magabata wa fi sabilillah na ta jihadi kawai. Ba gina masallaci, ba gina islamiyya, ba gyara hanyar masallaci, ba gyara hanyar islamiyya. kama dai malamai daga cikin salaf musamman mutarakuri suka ce makaranta za ta shiga ai ita ma fi sabilin lahi da ka yi wani bai gina makarantar ba wani bai gina masallaci za ki ɗaukar dukiyar zakka a ji a gina masallaci a ji a gina makarantar a gyara masallacin a gyara ita makarantar to shine wa fi sabilin da wa bilisari sai kuma matafi shi matafi ko da yana da wadata a garin shi matukar kudiri ya yanke mishi a wani gari kuma bai da wata hanya da zai iya sanar da gida a turo mishi wani abu na kuɗi ko kuma a lokacin da ma ba yanayin turowa wani lokacin da ayar ta sauka ka yi tafiya ka je sham ka yi tafiya ka je yaman ka je bahrain ka je tehama ka je kufa ka je ina ne ai ka ba maganar wai ka kira kuma ne ba zai yi ba yanzu ne dai abubuwan suke sauki amma ko yanzu ya zo guzurin shi ya kare a gida yana da kuɗi amma akwai insecurity ba kuma network to da ka ba wata lamba da zai iya samu balantana ya yi magana yanzu wannan ya cancanci a baki zakka da gwargwadon abin da zai kai shi garin shi gwargwadon abin da zai kai shi garin shi shi wannan lalurar shi take so a kawar mai kenan shi lalurar shi ba ta shekara ba ce a lalura ce ta wani dalili da ya bijiro mai shi waɗannan su ne waɗanda shari'a ta ce a ba su zakka su ne masarifin zakka da idan mutum ya cire zakkar shi a karan kai kuma sai ya nemi waɗannan mutane ya ba su to ba za a ce ya yi laifi ba zakkar shi ta yi cirewar da ya ba su ya sauke nauyin wajibin da ke kan shi sai dai idan ya yi kuskure to kuma sai ya tashi amma idan ya ɗauka ya bai wa hukuma ko jagorori idan suka yi kuskure to shi yanzu ya kubuta zamirin kuskuren a kansu zai zai tsaya sai wata harumu ala bani hashin to wata harumu ala bani hashin duk wani kan atlasin a samaniya dangi guda takwas da ake ba zakka banda banu hashim sai zakka ta haramta da yan banu hashim su ne yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma waɗanda a harshen zamanin kike masharifai wanda za ga shehun nan tariqa kowa da suke ke maka shi sharifi amma kuma suna kalmar zakka aka tuminuna da ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd inda shi shariki ne to ba za ba ta yarda ba idan ba shi kyauta su ba sa cin zakka sai na suke ta aina ta ina ake ba su abin da za su rayu to ana ba su ne daga humusi wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba kana suka fito maka biya ka kammala jihadi sai a raba dukiyar biyar kashi ashirin kenan bisa ɗari wannan kashi ashirin bisa ɗari shine sai annabi ya ɗauko shi a cikin zikir na iyalan shi da na ƴan uwan shi da aka haramta masu zakka a ciki ne za a ba su kyauta tsari kenan na addini haka wani ya kama haka marayu haka miskinai haka fukara da sauran mabukata da waɗanda lalura ta aukawa duk sai a ɗauka sai a ba su a cikin wannan kaso ashirin sauran kuma arba'atu al-ahmasi shi kuma sai a raba wasu waɗanda suka je jihadin bayan an cire abin da suke ce mishi annabi wa wani abu da aka yi ma wani mujahidi kare idan ta tabbata ko da a yau nasabar mutum ta haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama zakka ta haramta gare shi amma a tabbatar nasabar ta tabbata in akwai masu sai da nasaba ƙwararru ne suna nan kamfani suke da shi na consultancy kawai yanzu kana zuwa sai kace kai sunan ka wane kai a Zariya kake a Najeriya Afirka ta yamma sai ce jira ma alfasha dan an jira kawai za su zo maka da nasaba sunan ka wane mahaifin ka wane mahaifin shi wane kakan ka wane mahaifin shi wane kakan kaka wane har har sai ka ji an ban Najeriya nasaba ta fara mun sake kila zai kai sun fulla da kai ta ne sara sanin za su shiga da kai to tun ne da fika a wata rafin kufa suka yance ta gunu na hasani ta gunu fatimata bin su rasulillahi sallallahu alaihi shari'i ni kenan ko zai ka ɗauko sai ta karantawa aiwa na kaza aiwa na kaza aiwa na kaza in ta tabbata to shi ke da mutum ba dama ya ci zarta kuma ya kamata ya kiyaye girman darajar abin ba za a ce to ai ba za a samu aboki ba ba mamaki zai yi wa a samu abokakin fata wanda nasarar su ta jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a tabbatar da cewa ingantacciyar hanya ce ba ta shafi faɗi ba ce ko kuma ta son rai ya zama na hanya ce ta gaskiya in ta tabbata to mutum ba zai ba zai karbi wani abu na zarta ba kuma zai mutunta ita na saba ana ta to kamar a irin wannan lokaci da ko da an gano nasabar ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita hukuma ita gwamnati ba ta daraja yake da shi ba kila da za a samu jikan kalmat ko galibi ko ITEC wani Newton ko wani mutum da suke Jewish wani malamin kimiyya ne shi ne shi ne ma mutum na biyu da ya fi tasiri kamar shi ke biye da wanda Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wanda ya fi kowa fice da shahara da da da da taimakawa al'umma ya ba da gudunmawa kwarai kwarai daga fita fuskoki da dama ce tiyorin da aka kirkiro jirgin sama na shi ya fara samar da komunan da za a iya kama kaga sun suna tsayawa a kan shi ne ta cewa ya rayu ne a karni na sha bakwai kama kuma suna tsallake ibn fannan wani shi kuma ya rayu a karni na shi karni na uku to me yasa suke tsallake dan karni na biyu na uku na hudu suke zuwa dan kudukin kace karni na biyu na uku a kalandar musulunci kama a kalandar nasara zai zama karni na takwas kenan kama sai su tsallake ɗan karni na takwas sai su dawo karni na sha bakwai karni tara kenan sai su shi ne ke da ciwoni na jirgi shi ko ibnu fannas ai shi fa da karfin halin tashi ya hau dogon gini ya faɗo da fuka-fukan shi amma dai an samu ciworin ke daga na aka mutum zai iya tashi da za ka samu dai ga jirgin nan an yi a tsarin da shi ma ya fara ya fara gwadawa kuma dama rayuwar ta gaji haka ka zo ka gwada abu ya zama na ka sami matsala wasu kuma sun yi nasara da za a ce wani gashi jika ne na Isaac din nan haba ai za ka ga girmama shi ake jami'ai za su ta gayyatar shi ana nuna shi ko bai ce komai ba Usman na shafa shi dan neman albarka amma da ko mutum ciki da an ce nan jika annabi ne sai zina ke cikin masallaci kuma idan masallaci shi la guzuri shi zai iya kara wai idan guzuri shi ya kari ya ga ba wanda mutane suke taimaka mashi da yunwa za ta kashe shi sai sai za a iya ba shi lakkar ko da shi bai sani ba sai ba a ba shi ta kare kamata a ba shi ba yace wa mawadihim da kuma bayin shi ma'ana bararin bayin shi idan sharifi ko ahali ko dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda aka haramta masu zakka suka mallaki bayi kuma suka yanta bayin bayin suka zama mawalihim to su ma bayin haramun ne su zakka saboda sun rafi ko sun kusanci masu daraja waɗannan masu daraja suka kusanta to bai kamata su ma a ce ba su amfana da ita ba da haka su ma ba za su shi wani abu na zakka ba ya ce wa alal azan ya kuma zakka ta haramta a kan mawadata nan ne ke da tana waye mawadaci shi mawadaci ba abin da aka mallaka ake kallo ba a ɗawainiyar da ke kan mutum ake kallo yanzu ne ya sami miliyan biyar mawadaci wani wani da dubu da biyar ya gama wadata to iya cikin shi ne kawai kama wani kuma wannan ba komai bane ka ba shi wata biyu uku an gama da shi in ma yana da aurarwa a Najeriya ba ma za su je ko'ina ba mai aurarwa a Najeriya ko kuma in ce aurarwa a a tsakanin hausawa hausawa ne kawai ke wannan ke wannan abin nan da mu ma kuma dai muna ta ganewa yi za a dawo sai mun zo mun yadda yan kogi ke yadda yaraba ke yi ni zo neman aure yar kai je mata komai ya mata ma gidan zinariya baitun min zukhurfin wallahi duk yaje wannan bi yayi alaiha ya tattattakin ne bi ya halatta amma dai kai ba za ka zo kai ta tsokewa kana rahewa saboda wannan hidimar ba to mawadata ba za a ba su zakka ba to sai a ce ita wadatar amrun ne misli yanzu mawadaci a kauye da za ka zuga shi ya dawo gari sai an ba shi zakka wala in kana zuga shi ya dawo gari zakka kawai duk sun ba su ne ka gani amma a kauye a ba ma ne kuɗin kauye ne sosan gaske bai da matsalar abinci kwata-kwata bai da matsalar abinci kuma shi kaɗai ne yake shan koko da suga har da kosai ma a layi ma ka ga a nan gari lokacin da ya ma ba ka masa sunan talauci za a ga mai balango yana ta yanka kuma da talaka yake yanka ba amma ka ga a sauyi ba wanda ne ciki da kuma sai mawadatan ko mawadatan da gaske kai wasu mawadatan ma kawai ba sa ci kila bai mai daɗi ne kila kuma likita ya hana shi sai ka zo zai ko kuma mako saboda ka in dai mutum ya shiga da'irar waɗanda suka ci karfin abin da za su dora rayuwarsu a kai to ko an ba su zakka kada su karba in dai da sunan fakru ne ko da sunan makana in dai da sunan shi ne na fakir mai jam'i fukara ko miskin mai jam'i masaki ba zai karba ba ya ce wani akwiyati sannan zakka ta haramta ga masu ƙarfi almuktasibina kuma waɗanda suke da sana'a mutumin da yake da ƙarfi kuma yana da sana'a sai bai kamata annabi haka yake wannan dukiyar ba ta halatta ga mutumin da yake da ƙarfi shi ne ƙarfi ne ake so yayi ya nemi sana'a ya nemi sana'a akwai wata tambaya da ga masana na yi suke cewa wai yanzu aka baka aka yi maka baka zaɓin musu ɗakuna guda biyu wani zaka ci wai da ka zama talaka da ka zama mai kuɗi wani zaka ce ka ke so ina suka ce kaga kashi casa'in da tara da digo tara tara masu kuɗi za su ce su zama suke kuma baka sa ba kayi fedan a nan in ka zama talakan kuma wanda ya san talaucin ka san matsalar ka ta talauci za ka nema fita kuma Allah zai baka ana inda zanni abdi ana inda zanni abdi duk wani mawadaci za ka ba wanda ya kwanta ba wanda ya kwanta i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun amma kila nan na ta da dare guda suke ta bacci sai sun kare ka ankara wanda suka rike manyan mukamai na siyasa ai ba wahala suka yi shi yasa abin zai zo ya tafi su suka fi saurin karyewa su suka fi saurin karyewa ina ake ban labarin wani tsohon gwamna abin sosai a lokacin obasanjo a lokacin obasanjo ya gwamna yana cikin waɗanda in dai kashe kuɗi ne sun yi shi ba da kuma ya yi iko ya tafi jiha nan jihohin makwabta ya dan je abin da hausa ke ce ma raraka ba na ce fa ne ya dan je din samo na kashewa na yau da kullum motar shi ta lalace a jihar wani ya rage masa hanya ya aje shi a jihar da ke cikin jihar shi ita ya ka rage ma hanya na ka rufa tsohon gonar wanda biliyoyi ya rika juyawa a jirgin sama ya rika yawo shaka shaka duk inda zai amma kuma aka dawo ba abun a jike in ka je rigar da ke jikin shi manomi a kauye in yi kukan kura zai ɗin ashirin ita ke ta yawo kuma kuma wancan jihar da ya je motar ta lallace ya je ne ya ga gwamna dan abokin shi shi gwamna ya yi gwamna aka yi sanata a yanzu dai shi daidai gwargwado yana gani ko da ido ɗaya ido ɗin yana gani shi kuma duka ya ba su mun kuma wani sai rashin sa'a gona ya isa mu ba wanda ya kashe a gidan gwamnati dama wancan kawai ya san shi shi ne abokin aiki to kaga shi nake ba aiki ba daga sama ya gani shi yasa shi ba zai shigo cikin da'irar ba shi ba aiki ya samu wadatar ba wadatar wasu ce yake bindin bindin shi yasa suka wancan tambayar za ga da yawa za ce kashi casa'in da tara shigo tara tara za ce maka a su su zama masu kuɗi ita amma in ka in ka faɗo a gidan talaucin da ba ka so ita to kuma zai zama maka alkhairi da dalilai guda biyu shi kanki talaucin balaki kuma ga gida ba ka san gida na ka saka ka inda ba ka so ba fita za ka nema don ka bar gidan kai sama yake me yasa wasu da muke gidan talauci sai muka yadda gidan zama ne sai ba ma aiki shi yasa ana aka ce to kaga duk wanda yake da ƙarfi da aka ce al-muktasibin za mu yi fasara shi da abu mai ƙarfi da yake da sana'a kar a baki zakka sai kuma al-muktasibi mai ƙarfin da zai iya wata sana'a yaki kar a baki zakka ko bai da ita amma in bai da ƙarfi ko kuma yana da ƙarfi amma gaskiya ba sana'ar da zai sai yanzu ya za yi sai a baki zakka idan aka zo kan mai ƙarfi in ya iya sana'a sai a baki jari daga dukiyar zakka za a iya yin haka ko sai a zauna da shi wata sana'a ka iya da shi ya iya sana'a kaza to akalla jarin nawa da iya fara wannan sana'ar sai a sauko wannan jarin sai a bashi kyauta in kuma su da ita su a bashi rance ya rika yana juyawa har Allah ya taimake shi ya tsallake shi yasa ko da roƙo sabai suka zo yi ko masu zuwa daga kauye wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama za ga baya daga musu kafa akan cewa a ba su abin da suka roka ce wannan dukiyar wata halatta ga irin ka mai karfi ka ɗauki sanda ka shiga daji ka je ka wo itace ko ciyawa ka zo ka sayar kar maka alkhairi a ka je kana roƙon mutane ko su ba ka ko kada su hana ka in ba makawa sai kai roƙo ba da shi ka je ka tambayi gwamnati ka buga abubuwa sun cushe sai ka tafi karamar hukuma kina son ga mai girma shugaban karamar hukuma ko mai girma ma'aji ko mai girma sakatare ko bai na ka zo ka kawo bukatar ka in kana da hikima mai ka ce to kai ka ji so ne a samu maka ma aiki ne ka iya sana'a kaza ka iya sana'a kaza ka iya sana'a kaza to lalla a taimake ka abin nan a baka tarihi ko a haɗa ka da wanda dai in kuka yi aikin za ka iya amfani suna da masu ƙarfi waɗanda suke da sana'ar yi ba za ta yi wani abu na dukiyar talakawa ko dukiyar zakka a danka a hannunsu ba sai dai a ba su shawara su je su nemi sana'a ko su nemi aikin da za su yi daga ƙarshe akwai matsalar da ana yawan tattauna ta su wa'incan dangogin da ake baiwa zakka wai dole sai sun zama duka mata da na sadaka lil fuqara'i ba ce lil fakirati ba amma dai matan ma sun shiga matukar mace ta zaune siniya ko ta zama fakiriya ko ta zama al'amila alaiha ko wa sirrikadi wa nasarinina wa fi sabilillah wa bin sabil ibn sabil duk ita ma za ki iya bata in ta zama budurwa da take da iyaye da za su iya ɗaukar nauyin ta ba za a bata ba idan ta zama matar aure da take da mijin da zai iya ɗaukar nauyinta ba za a bata ba amma idan ba ta da iyaye ko kuma ba ta da armila kenan ita za iya ɗauka a bata sai dai idan ila mijin da ya rasu ya bar mata gadon da za ta iya rike ƴaƴan tunda yin yara ba su balaga ba dangin uba ba su da hurumin su karɓi ƴaƴan dole su bar su a hannun mahaifiyarsu sai dai ɗaukar nauyi kuma su za su riƙe za su iya mata lissafi da bin na abinci duk wata su a aika ko duk sati su bayar ko kuma duk shekara su mata bin ko kuma su wani sati za ta rika zuwa tana karɓar abincin da za ta rika wa yara aka harkar lafiya da sauran idan aka ba ta faru ba aka bar mata nauyi kuma tana da karfin da za ta rike kuma ba za a ba ta ba amma idan ba ta da karfin da za ta rike kila sana'ar da take yi ba za ta iya ba ta jarin da ko ribar da za ta iya rike ɗawainiyar yaran ba sai ta ma a matsayin ta ta uwar yara ko bazawara ko mara miji ita ma za ta sa ta a lissafin waɗanda za a bai wa zakka saboda waɗannan yara ko wannan nauyi da take ɗauke da shi amma in tana da miji aliman ma'idi yake cewa ba za a ba ta ba saboda ne shi mijin shi za a yi wa nasiha ya je ya ɗauki nauyinta limamu shafi'i ne yake ce a'a idan mijin ya gaza kwata-kwata ba zai iya ba kuma idan aka ba shi zai ɓannata sai a tsallake shi sai a bata shi aka taimaka ai dama ko an ba ta kusan shi aka ba to shi alimamu shafi'i sai yake ga a to tun da aka ne talaucin da take ciki ta cancanci a ba ta zakka ta da ta taimakon mijin ne su malikan suke ga a ba mijin ne wanda in ya miƙe ya ɗan daga sai ta ana tsarin ta miƙe ta ɗan daga wa'annan dai su ne wuraren da ake ba da zakka kamar yadda ya koro bayanan su a nan a takaice sai ni fatar nan bikin sarki ya samu dace idan mutum ya faɗo a cikin waɗanda ake ba musamman biyun farko alfukara wal masaki sai mutum ya ta neman tsari haka annabi ya ta neman tsari daga talauci lamun na tsaluka lauhuda wa tuka wa la'afa wa wala ina ya ta sai na umar yake cewa talauci da mutum ne da na ɗauki lif kasuwan duk zan ɗauka na aikin kalifanci duk inda yake sai na zakulo shi na kashi yake haɗa kashi yake sosai a tsakanin mutane matsala yake haifarwa ibadan ma sai rika kawo masa wani cikas cikas sai sa wasu koyi masa halin cewa ko kamar sun fahimci da kafirci da talauci ciki ɗaya suka fito kafirci ne babba talauci kani amma kowa ɗaya uba ɗaya suke sai za a ɓannar da suke sai ga wani lokaci tana kan kama da suna wannan ya rusa nan wannan ya rusa nan wannan ya fi jin wannan ya fi jin wasu Allah saboda rashin imanin ma da rika jawo kan Allah saboda an ɗan manta da shi sai ga sun yi sako kowa na so ya saki layi da sai mutum ya nemi tsari sai kuma ya yi iya abin da zai yi Allah ya so yana da rabin ya fita to sai ya fita akwai wani littafi da da turanci aka rubuta shi kafin shi bature bai daukar akwai talauta Allah da annabi shi ya sa malam musulunci ba sa shiri da su sosai su kawai gani suke dagiya za ta yi ba kuma an kaje din kuma za ka ga a'a eh su suna dagewar suna aiki amma kuma kakkan wahalar da suke kanin ka samu bakon wa'alar da suke kanin nan kasa a ce a sati kana samun naira miliyan talatin a miliyan nan a sati kana sa miliyan goma sha biyar kawai ayyuka da suke na kamfani amma bai sa ba haraji na janye wajen miliyan shida da kudin wuta kudin ruwa kudin fakin din mota kudin intanet kudin waye kudin waye kudin waye kudin waye inshora ta kaza inshora ta kaza duk an tayi wajen miliyan shida ta inshora tara idan ka je shago ki da kika ce biredi dubu ashirin wane ne wane ne wane ne wane ne sai ga a satin ga gidan haya duk sati za ka biya duk sati za ka biya wani za ga dubu hamsin duk sati dan kuma apartment ne haka kaza shi ma akwai kaza kaza akwai kaza in ka fita aiki tun kafin asuba sai wajen goma na dare za ka dawo rayuwar bature shi yasa kai so sa hai hai ko wuce a hannu wani hai zai nasi aiki kaɗin shi ne kuma kiɗin kamfanin kuma ranar ba in kuma sun da gyaran zai sha wuya kaga suna yi amma suna wahala to sai suna hararo abubuwa akan siya kamar an dage dole a samu amma an dage ba dole ba ne akwai akwai akwai wani marubuci da ya rubuta wani littafi ya ba shi sunan think and grow menene rich and grow rich ka yi tunani za ka taso da wadata ko kuma ka yi tunani sai ka taso da wadata shago na ɗari biyu da wani abu amma dai ka karanta za ka amfana gaskiya ya ba da shawarwari na yadda za ka yi ba da tunaninka Abdurrahman ibn Auf ai tunani yayi lokacin da aka wuce jira aka hada shi da dan uwan shi Abu Garda ko yace ga kaza ga fika duk dukiyar ka karike matan ka karike gidan ka karike shagon ka karike lambun ka da fadamar ka duk karike da duk mu raba ba ka rike a dillo ne a lafiya kawai abin da muke so wata hanya zan je kasuwa ki to in ka bi nan in kai tafiya kai haka za ta binka a kasuwa kawai tafi kasuwa a ranar da ya fara zuwa ya zagaye kasuwa a lokacin sana'ar da zai sai bai buci duk yan manja na can cikin kasuwa bai da darka bai da gwangwani bai da tebur bai da ledar zubawa haka dai sa wani yake to a baki darka ɗaya a baki leda duka baki sai dawo gefe shi ma sai ɗanye nashi wani ya zo wucewa shi can wajen yan hatsi ne shi bai samu zuwa yan manja ba sai ta bashi bango ɗaya da yamma da ya gama sai ya mayar ma ogan shi ya zara yan kuɗi har ya siyo tsaraba a ranar farko wata rana kawai sai mai gan shi da turare ba ga wanda ya ba ya na ya wuce a na ga samu kuɗi ce kasuwancin da nake yi ran samu kuɗi ya aure wata wa kawai ce wata mutumiyar madina to ka kalli idan ta ko ka san akwai wani abu a idan na mutanen madina da da jiya mazan nan karatun bayi jiluk katin ya rasu sai da ya bar biliyoyin kuɗi biloniya ya rasu kasuwancin yayi tunani yayi ya ga cewa to in na karɓa kayan mutumin nan zan zama mashi nauyi zan zama mashi nauyi da ya hango da ranci bai baci amma a nuna mana hanyar kasuwa to irin wannan ababen da barbaru da sauran sun karanta wancan littafin zai iya taimaka mu mutum kwarai kwarai da gaske ina sai mu da tsakanin sai mu tashi babu sadaka kullu sai da wa alaikum assalam wa rahmatullahi eh eh a wannan za a iya bata sai tsaye ma ita za a bata muna maganar dama wanda mijin na nan ne ya gaza ko ya yi wasu da ita bai kula da ita ko kuma yana iya kokarin shi amma abin baya isa to da yanayin ɗawainiya da yanayin rayuwa sai ta ce wasu suka ce za a bata ne ko shi za a ba shi ne malikiya suka ce ita shi za mijin za a ba sai dai idan ana tsoron cewa zai ɓannata ba za su iyalan ba za su amfana ba sai a ɗauki fahimtar su alimamu shafi'i sai a baiwa ita mata
a na gado ba a fitar da su dukiyar gado zakka kafin araba idan araba kowa aka baki nashi to daga radda aka baki sai ya rubuta in shekara ta zagayo yanzu kuma abin na nan a da'irar misali to shine sai ya zakka amma dai kafin a raba ba za a yi zakka ba wa alaikum assalam wa rahmatullah a za a cire za a cire zakka za a cire zakka ai zakkar ta daga ta shiga sannan ya rasu haka ma ko na dukiya ne yi shekara biyar uku goma kila bai zakka ba sannan sai ya rasu ya kamata duk a cire ni shekara abin da ya rabu sai ya raba in ba da wasiyatin yusa biha audai zakar kashi ne suwa ke bin shi Allah da talakawa idan talakawa ke magana wata Allah na nan yana can kuma za a yi Allah ya kare rasu ya rasu lamu da hamdu lillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk